أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na rana sabar a yau muna shida ga watan ramadan jira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin wani littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ahzab a inda jiya muka tsaya kan aya ta 69 insha Allah ta'ala a yanzu mu tashi kan aya ta 70 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما na'am Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana maganar da take daidai yuslih lakum a'malakum bangiji Allah madaukakin sarki zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wanda ya da'a ya biyayya ga Allah wa rasulahu da manzon shi faƙad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabo mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana mana umarni da kiyaye dokokin shi da kuma faɗar magana magana da take daidai sannan Allah ya gaya mana sakamakon da za mu samu idan mun yi haka shine Allah zai gyara mana ayyukanmu kuma ya gafarta mana zunubanmu sannan kuma Allah ya ciki ayoyin da bayanin cewa duk wanda ya da'a ga Allah ga manzon Allah to wannan ya rabauta rabo mai girma fadin Allah ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka yi imani dalili ne da ke gwada umarnin da za a bayar aiki ne na mu'minai da haka wannan yana cikin imani Allah ya ce ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ko kuma ku ji tsoron Allah don abin da ake nufi da attaqwa shine bawa ya sanya shamaki ya sanya kariya tsakanin shi da azabar Allah shine ma'ana attaqwa in an ce wani tafiyi ne ma'ana wani mai sanya shamaki ne tsakanin shi da azabar Allah shi yasa malamai sai cewa ita taqwa a dunkule shine kamanta umarnin Allah da kuma barin abubuwan da Allah ya hana mai yin wannan shi ne altaƙi shi ne mai tsoron Allah to a nan Allah ya umarni da mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abin da Allah ya umarni da barin abin da Allah ya hana wannan shi ne hanyar da mutum zai zama yana tsoron Allah imtisalu awamirillah kaman da umarnin Allah abin da yasa ake cewa imtisal don ba lalle bane mutum ya iya ɗari bisa ɗari saboda dan adam yana da gazawa tare da shi to ya kamanta iya iyawarsa amma wajen nisantar abubuwan da Allah ya hana wannan dole ijiki na mu nisanta gaba daya kamar da yake a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastabatu abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gwargwadon yadda za ku iya gwargwadon yadda za ku iya amma abinda na hana ku fajiddani buhu ku nisance shi a wajen hani ba maganar cewa ka yi gwargwado an hana zina mutum ya ce to bari in nisanci ta ne gwargwadon yadda zan iya a ka nisanci ta gaba daya an hana shan giya ka nisanci shan giya gaba daya amma wajen imtisalu a wamirillah za ka samu akwai rauni to rahmar ubangiji sai Allah ya ce ka yi yayinka taqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron shi iyakar kiyaye dokokin Allah fattaqullaha mastaqatu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda za ku iya iya iyawar to Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana ta daidai qawlan sadida malaman tafsiri sun ta fassara shi da bayanai daban-daban duk da bayanan suna komawa su nuna abu daya irin sabani ne da malamai sun kira ikhtilafu tanawwu sabani ne na bambancin kurin bayani amma da abu ne misali qawlan sadida wasu sun fassara shi da abin da ake nufi la ilaha illallah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana madaidaiciyar magana shine ku ce la ilaha illallah ma'ana ku kaɗai da Allah babu abin bauta da cancanta sai Allah wasu suka ce qawlan sadidan shine as-sidqu gaskiya wa qulu qawlan sadidan ku faɗi magana ta gaskiya wasu suka ce qawlan sadidan shine as-sawab ku faɗi daidai wasu suka ce shine qawlan sadidan shine abin da yake nufi kyawawan maganganu to duk waɗannan fassara ce duk yana cikin ƙaunin sadi domin kalmar shahada gaskiya ce kalmar shahada daidai ce kalmar shahada kyakkyawan zance ne da haka in wanda ya ce kalmar shahada da wanda ya ce ku yi gaskiya da wanda ya ce ku faɗi magana da take daidai duka ma'anar ɗaya abu ɗaya ne bambancin ibara ne kowa yana kallon wani yanki wani abin da ƙaunar sadidan ne sai ya fassara shi da ƙaunar sadidan sai ya fassara shi da shi ma'ana fassara abu ne da wani yanki daga abu amma dai abu ɗaya ne kamar a yi maganar sallah a kira sallah da sujjada a ce ka je ka yi sujjada ana nufin ka je ka yi sallah wani ce ka je karanta alkur'ani fakara kuma ta yi sara minu kamar yadda allah ya faɗa ana nufin ku yi sallah saboda karatu wani yanki ne na sallah da haka in ka ce sallah ce me yi sallah ka ce sallah zikiri ne da ruku'u da sujjada shi ke nan kayi tarihin ta yana cewa wani mai sallah ce sallah tsayuwa ne da rukuku da sujjada kaga dan baka ce zikiri ba za a ce zai shiga ba domin wancan da yake zikiri ya faɗi salofika ne wannan ma ya faɗi salofika da haka alƙawarin salih duk wata magana mai kyau ta daidai tashi da ciki shi yasa alƙawarin salih ya shimalu al-aqwal al-wajiba maganganu na wajibi shine kamar na tauhidi wal aqwal as-salihah an-nafi'ah na maganganu nagartattu masu amfani kamar yin sallama assalamu alaikum yana cikin alƙawarin sadi amsa sallama yana cikin alƙawarin sadi kamar a abin da ya shafi kyakkyawan magana kyakkyawan magana ga ɗan uwanka musulmi yana cikin alƙawarin sadi umarni da Allah ya bayar cewa mu faɗi magana madaidaiciya wanda muka ce ta haɗa duk wata magana mai kyau ko ta wajibi ko ta mustahabbi saboda ita magana babi ne mai girma daga ƙofofin alkhairi wannan magana wannan lafazi da muke yi ƙofa ce mai girma daga ƙofofin alkhairi nawa ne mutane suka shiryu da kalma ɗaya suna da yawa nawa ne mutanen da za su shiga aljanna a dalilin kalma a dalilin wata kalma da mutum ya faɗa ko tasbihi ko kalmar shahada kamar yadda kuma kalma ƙofa ce mai girma ta sharri har ma a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa an yakubbu an-nasa fil fil nari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinqi manzon Allah ce shin akwai wani abin da yake kifar da mutane cikin wuta a kan kusakun su a kama mutum a kifa shi cikin wuta face abin da hancin shi ya faɗa ya jawo ma'ana yawancin mutane suna shiga wuta a dalilin magana a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum zai yi magana baya daukar ta da wata kima bai dauke ta komai ba sai ta jefa ta cikin wata shekara 70 kamar da mutum zai yi kalma bai dauke ta da komai ba kuma sai ta dauka darajar shi da haka umarni ne mai girma a nan Allah madaukakin sarki ya bayar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru domin in abin da zai faɗa ba alkhairi bane to shiru shiru shi ne yafi a wani a wata a wani hadisin manzon Allah ya ce rahimallahu ra'an Allah ya ji kan mutumin da yake qala khairan fa qadima ya faɗa alkhairi ya samu riba aw sakata fa salima ko yayi shiru ya kubuta ana suka zama tsakanin waɗannan gidaje ko kai faɗa alkhairi ko kai shiru in ka faɗa alkhairi ka samu riba in ka faɗi kishiya alkhairi ka samu asara in kai shiru kuma shikenan ka kubuta dan haka umarni ne babba a nan da Allah madaukakin sarki ya ba mu yana cikin alƙawarin sadi da Allah ya ce mu faɗa a shiryar da mutane kamar yanzu karatun da muke yi wa'azi yana cikin alƙawarin sadi haka nan karanta wa mutane alkur'ani yana cikin alƙawlin sadi wani zo yana karanta alkur'ani mutane da ne ko karanta hadisi ko na ƙarshe maganganun malamai magabata da masu hikima maganganun da za su kora mutane kan gaskiya yana cikin alƙawlin sadi abinda aka yi umarni da faɗa duk yana cikin abin da ake kira alƙawlin sadi yana cikin alƙawlin sadi zikiri zikiri da mutum zai yi ya yabi Allah madaukakin sarki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar waɗannan kalmomi suna cikin alƙawarin sadid domin ce duk alƙawarin sadid ya haɗa wata magana ta wajibi da ma wanda take ta mustahabbi magana da zartacciya mai amfani tana ciki da haka Allah ya umarce mu da yin alƙawarin sadid yana cikin alƙawarin sadid yin gyara ga wanda yi ba daidai ba yin martani ga wanda ya bata addini ya faɗa abin da ba haka ba ka zo ka yi mai martani ka gyara masa ka faɗi abin da yake daidai saboda kada a bar mutane a kan fata wasu mutane suna da damuwa idan su ga ana yin raddi sai ga wani yana ta faɗa cewa ba ku da aiki sai raddi sai raddi ba kowane raddi ba ne abin ki akwai inda wajibi ne a yi saboda kare addini ne ba da za a yi maɓallaci ya fito yana yaɗa ɓanna a cikin mutane kuma malamai da ɗaliban ilimi su makaci su shiru in sun yi magana ka ce sun raba kai to ai baka yi adalci ba domin Allah ne ya dora musu wannan haƙƙi na yin bayanin gaskiya na faɗatta musamman yayin da aka samu wani na kawo banna inda ba a yi wa addini wannan kariyar da bai kawo zuwa yau ba shi za za ka tarar malamai sun yi babubuka da yawa a cikin littattafan su sun rubuta tafi da yawa don bai wa addini kariya daga wanda zai kawo addinin farmaki da yi kalma ɗaya wani zai je ba sai ta hargitsa mutane ta lalata mutane addini to haƙƙi ne akan duk wanda ya san wannan abu ba daidai ba ne ya mayar sai dai kamar yadda muka sani shi rantsi akwai matakai akwai nau'ika akwai inda ake yin shi sirri tsakaninka da mai magana akwai inda ya halatta ka yi shi a fili akwai inda ya halatta ka kira suna sunan shi mai bannar akwai inda ba sai ka ambaci suna ba duk wannan malamai sun yi bayani amma mujarradin mutum ya ce dafin za a yi raɗi ko kuma ka ji wasu saboda jahilci suna cewa ana cikin yunwa ana sace mutane duk ba za ku yi magana ba sai wancan malamin kuke wa raɗi ko wani makamancin haka wannan ma jahilci ne to ai gyara addinin mutane shine gaba fiye da malamin magana akan abin da ya shafi yunwa da tsaro domin duk wanda ya yunwa ta kashe shi wannan bai hana shiga aljanna ko kuma wanda rashin tsaro ya dame shi wannan bai hana shiga aljanna amma shi addini tushe ne in babu addini to hasarar takan zama bi duniya da lahira dan haka gyara addini shine ma abu na farko cikin ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar da duk mutane suke bukata a rayuwa addini shine na farko dan shi ne yake saita mutane da gyaruwa addini ne ake daina sata dan yanzu duk wannan kukan da ake yi na cewa ana kidnapping din mutane ana kashe mutane ko ana sace kudin gwamnati ko menene tushen shirki tsoron Allah ne to menene zai gyara mutanen addini to in an kara addinin mutane suka fahimci addini fahimta ta gaskiya yanzu ya za a yi a bar wanda zai zo misali ya zauna ya ce in mutum ya ɗebi kudin gwamnati halar ya ɗiba ba laifi kana gwamna ka ɗebi kudin gwamnati kai abin da ga dama da shi da sunan ilimi da fatawa ake faɗin wannan shi kenan kayi shi to ai ka buɗe ƙofar da mutanen da yawa kuma za su cikin yin wata wahala dole a zo a gyara a ce a'a kuɗin bai tilma ne na al'umma ne duk abin da za a yi ne zama maslahar al'umma abin da zai amfani al'umma ba wai mutum zai yi tasarrufi da shi yadda ya ga dama ba to don haka shi gyara addinin shi ne gaba ma da abin da kake cewa a gyara balantana ko mutum yana bibiyan malamai malaman mu za ka a kowane babi na rayuwa suna magana abubuwa nawa ne an zo an yi hudu ba a kansu ba daidai ba ne ma'ana zalunci ne mutum ce wai ba a magana a kan halin da ƙasa take ciki sau nawa aka zo aka yi hudu ba a kan rashin tsaro da jan hankali ga su masu yin laifin a nuna musu abin da suke haramun ne da kuma hukuma a nuna mata wajabcin da tashi ta kare al'umma ya ce za ta iya an yi ba adadi kuma ana yi ba dainawa aka yi ba amma wannan kuma zai hana kuma mai banna addini a hana shi dan ana yunwa ko ana talauci ko ana kaza bai hana kuma a kare addini bal wajibin mu ne mu kare addini dan da kare addini ne waɗansu abubuwa ba za su rabu to amma sai ga mutum ya zo yana cewa dan me za ku magana kan kaza duk wannan jahilci ne shi raddi ga wanda ya abu ba daidai ba addini min usulid din kamar da malamai suke faɗa haɗe daga cikin magabata ana ce masa mutumin da yake sallah yana azumi malami ne amma ga sallah ga azumi ga nafila shi ya fi ko wanda zai zo yana magana kan mabannata masu fata addini sai ya ce wancan da yake sallah yake azumi kan shi yake alheri kan shi yake tsayawa amma wannan da zai fito yana gyara addini yana raddi ga mabannata da yan bid'a alheri ya shafi al'umma gaba ɗaya haka wannan ya shafi wancan saboda wannan abin da ya shafi duka al'umma gaba ɗaya zai gyara al'umma gaba daya to yana cikin alƙawarin sadid gyara ga wanda ya bata addini a ce nan abin da ya faɗa ba daidai ba ne shi yasa wani gurin ba za ga ana kausasawa kamar yadda na faɗa mataki mataki ne wani gurin za a kausasa wani gurin kuma za a yi da harshe mai taushi wani gurin ma za a yi sirri wani gurin za a yi a rubuce duk matakai ne da malamai sun yi bayani kowane guri akwai inda ake yin shi kowanne akwai inda ake yin shi akwai inda ake kiran suna a ambaci suna akwai inda ba a kiran suna sai dai a yi ishara zuwa gaban na a wuce to dai yana cikin alƙawarin sadi da Allah ya umarce mu bi da haka duk wata magana da take ta daidai sawa'u magana ce ta wajibi da aka umarci bawa wajibi ne kamar karanta alƙur'ani a cikin sallah ka karanta fatiha kaga wajibi ne ka karanta ko azkar zikiri da aka ce ka yi a guri kaza na mustahabbi ko duk wata magana mai amfani tana cikin wannan umarni da Allah ya bayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai Allah ya faɗi sakamako na yin alqawlus sadid yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan ku masu faɗar magana daidai wannan magana za ta zama sababin gyaruwar ayyukan sannan su ma masu saurare za ta zama sababin gyaruwar ayyukansu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka haskaka wa wanda ya ji magana ta ya kiyaye ta ya kuma isar da ita ga wanda bai ji ba sai hadisin manzo Allah ya ce ta yiwu tana iya yiwuwa wanda aka gayawa ya fi fahimta da kiyayewa fiye da wanda ya gaya da haka zai iya faɗan magana mai kyau amma kai da fi maka tasiri fiye da ni shi yasa nan da Allah ya ce yusu lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku ma'ana ba wai kaɗai na masu faɗar ba har da wanda suke saurari don zai iya yiwa wani sa'in bai karantarwa masu sauraren shi su fi moruwa amfanuwa da tasirantuwa da gyaruwa da kalmomin da yake faɗa fiye da shi ana iya samu don kamar yadda manzo Allah ya faɗa sai mai ɗauko fikihu mai ɗauko ilimi ya gaya wani ya zama wanda aka ga ya wanda ya kawo ilimin fahimta za ma'ana ga wanda ya karanta hadisi wanda ya haddace hadisi ne kawo amma kuma da ya karanta da wancan din sai wancan kuma ya zama ya fahimta dan fahimta wani abu ne da Allah yake ba bayan shi to dan haka daga cikin natijar faɗan magana ta daidai yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum bai gafarta muku dhunubanku ashe idan muna son mu samu gafara bi da kai maganganu na daidai to cewa wa qulu qawlan sadidan a gefe guda kuma hani ne a kan yin mummunan magana yayin da aka umarce ka da kai magana ta daidai to daidai yake kuma da ake kada ka yi maganar da ba daidai ba domin an umarce ka da abu to an hana ka kishiyar abu in aka ce zauna to an hana ka tsayuwa ana nufin karka tsaya in an ce tashi tsaye ka miƙe ana nufin karka zauna baya bukata ne na ce maka tashi miƙe ka tsaya baya bukata ne ce karka zauna dan al'amru bi shay amrun bi diddihi ko al'amru bi shay nahyun an diddihi umarni da abu tawhani ne ga wurin shi da Allah ya ce wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana ta daidai to nan kuma umarni ne an hana mu ko faɗi magana da ba daidai ba kada mai zagi kada mai gulma kada mai annani manci kada mu bata addini kada mu maganganu na zage-zage duk wata magana da take mummuna ba ta daidai ba an hana to idan muka yi haka ayyukan mu za su gyaru kuma Allah ya gafarta mana zulman mu sai ya ce wa man yuti illa duk wanda ya bi Allah wa rasulahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan umarnin da muka karanta umarnin Allah ne a baya kuma mun ji an mana magana haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk wanda ya yi Allah da manzon Allah a nan da'a biyayya wani haƙƙi ne da manzon Allah yana da shi Allah yana da shi akwai haƙƙin da suka yi tarayya kamar imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzon Allah kamar so ana umarni da son Allah kuma umarni da son manzon Allah kamar ima kamar da'a ana da'a umarni ga da'a ga Allah kuma umarni ga da'a ga manzon Allah amma kamar bauta ibada to ba a cewa ka bauta wa Allah sai ne ka bauta wa Allah anan haƙƙin Allah ne shi kadai ba wanda zai tarayya da Allah a ciki kamar tasbihi tsarkakewa mutum ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ba a ce ka tsarkake annabi ma'ana kai mai tasbihi irin yadda za ka wa Allah to wannan yana ɗaya wannan haƙƙin yana ɗaya daga cikin haƙƙin da yake haƙƙi ne na Allah da manzon Allah kuma Allah ya yi magana a yi masa da'a a yi wa manzan Allah da'a cikin alkur'ani da siga ta hanyoyi daban-daban ya kuma wani talatin da wani abu kamar da imamu ahmad yake fada wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzan Allah kuma wannan yana nuna mana bin Allah shine bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzan Allah shine bin Allah ba yadda za a yi kace ni zan biyayya ga Allah ba tare da ka hada da bi ga annabi ba ba yadda za ka ce za ka yi biyayya ga annabi ba tare da kaji Allah ba da haka abubuwa biyu ne ba sa rabuwa da juna dole ne in ku aka raba su to ba a yi su ba sai ga wani ce ni na yi da'a ga Allah amma ba ruwan shi da hadisan manzon Allah to wannan ba cikakkiyar da'a ba ce sai Allah ya ce duk wanda ya wannan faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabo mai girma rabo mai girma kuma shine abin da Allah ya gaya mana cewa duk wanda aka nisantar da shi fa man zurziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka sa shi aljanna wanda shi wanda ya rabauta da ka rabo anan ana nufin shiga aljanna da nisanta daga wuta to wannan aya a cikin ta akwai umarni da kiyaye dokokin Allah da kuma kyakkyawan magana da kuma jaddada biyayya ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna cewa duk wanda bai bi Allah da manzon Allah ba to ba zai tsira ba dan sharadin shine da'a ga Allah da manzon Allah to duk wanda yake son tsira ne wannan ya tabbata a hadisi wannan ayoyi da muka karanta guda biyu suna cikin ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa idan zai yi khutbatul haja khutbatul haja shine kutuba ce da manzo Allah yake gabatar da ita gabanin gabatar da wani abu kamar in za a yi aure manzo Allah yake gabatar da ita kamar ma'ana in zai yi bayani manzo Allah yake ne ita kira kutubatul haja duk gaba da wani lamari sai a karanta ta wajen yin aure abin da yake daidai shine a fara yin ta idan aka zo za a daura aure to ba lallai sai liman ba mu yanzu nan mun tafi akan cewa yawanci liman ne yake yi amma ba lallai liman ba kowaye cikin gurin majalisi in aminta da shi zai iya gabatar da ita ya buɗe da ita inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله سنن في متنتي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيكما كانت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا إتجا خطبة الحاجة جد تازو جل فزيد من لما أنا إيتا إنا أكرن تاتي تسيكما أي سيغة تدول الأولي سيغة تدول الأولي مي باير و يباير مي نيما ينيما ko wanda zai aura da kanshi ko wakilin shi ina nema abin wakilci na auren wanci a bar walincinka a bisa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan sadaki kaza sai ya ambaci sadakin shi kuma waliyin mace sai ce to ni kuma waliyin wanci na aura wa wani ko na aura maka kai da ka nema akan sadaki kaza a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ai wannan aure ya duk wani abin da za a yi bayan wannan ƙari ne kurin shi liman ya tsaya ne kurin dan ya zai ido ga an yi daidai saboda a gyara kurakuran da ake amma da ba liman a gurin suka yi haka ko da ba wacce kutubatul haja wannan ya nema wannan ya ce ya bayar ga mutane na ji ga sadaki ko an yadda za a ba da sadaki ko da ba a ayyana ba amma dai da sadaki shi ke na aure ya shi aure babu wasa a cikin shi to abinda liman zai yi shi kurin sai dai ya addu'a ko kuma ya gyara don wani sa ana samun kuskure saboda ana son an zo ɗaura aure a ayyana mijin a ayyana matar kai da ka zo wakilin an ko kamar sunan shi cikakki wani ɗan wani da ke wakilta kai kuma da ka zo za ka auren da yarka ko a walicinka ka ce wance yar wani ita aka ga wannan ku ayyana su ta yi ba a yi akan mubahami irin da can iyaye da kakanni da ake ba da labarin auren sadaka a taro a daura aure da sunan muhammad kullum haka ake yi sai an gama daura auren ko sai uban yarinya ya tsaya duba ya gawa zai ba ita sai je bambasa shagon wanda ya iya sai ci ga mata na baka sadaka haka aka ce da ana yin auren sadaka to kaga wannan tun a wajen auren an samu matsala domin ba a yin aure sai an san miji da mata sai an ayyana su shine mahalli to ita mata an san ta amma mijin ba san shi ba dan in ka ce da in ka ce ka aura da Muhammad Muhammad dole zan mu ayyane dole shi yasa ake faɗan sunan mutum da sunan mahaifi shine ta'yini in an ƙara a ƙara da kaka in an ƙara a ƙara da unguwa ko wani abu da ayyana mutum ne to aure sai an samu wannan to liman zai tsaya don ya gyara irin wannan kurakurai ko irin da abin da ake mai neman auren yanzu ce muna neman iri ce wani iri iri na mutane to an ba ku to mun karba aure aka yi haka yayi ba za a ce bai yi ba tunda ana kallon manufarsu da zuciyarsu amma alfasu kuma kuskure ne sai a gyara ba a zuwa a jami a ce muna nema dole mutum ɗaya ne zai aura wane yana neman auren wanci to irin waɗannan abuwa shi ne daurin liman liman a ciki amma ko da babu shi aka waɗannan auriya to hutubatul haja ana yin ta anan kuma ana yin ta yayin gabatar da hutuba ana son a dinga bude hutubobi da ita ko karatu da ita to daga cikin manzo Allah ya karanta waɗannan ayoyi saboda girman abin da suka kunsa kamar yanzu yadda muka gani aya ce da ta tattara duka wani abin da yake na alkhairi ku faɗi magana magana ta daidai duk wani aikin alkhairi ya shiga ciki kuma ga natija ga sakamako sannan kuma aka biyo da bayanin abinda wanda yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba daga nan sai Allah ya ce inna arafna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما نعم الله يجي إنا أردنا الأمانة hakika mu mun bijirar da amana ala samawati ga sammai wal ardi da kasa wal jibali da duwar wasu fa abaina an yahmilaha sai suka ki su dauki wannan amana wa ashfaqna minha suka ji tsoro tsoron wannan amana din sannan wa amala halinsa dan adam sai ya dauke ta innahu hakika dan adam kana zaluman da yawan zalunci ne jahulan kuma mai yawan jahilci ne da ayyukan da ba daidai ba li yu'azzib Allahu al-munafiqin karshen lamari dai dan Allah ya azabtar da munafikai wal munafiqat da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikat da mushrikai mata wa yatubu Allahu 'ala al mu'minina kuma Allah ya karbi tuba ya yafi wa mu'minai wal mu'minat da kuma mu'minai mata wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ubangiji Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan aya ko ƙarshen wannan sura yana bujiro mana irin abin da ya faru tsakanin Allah madaukakin sarki da halittarsa Allah yana cewa mun bijirar da amana inna aradna al-amana mun bijirar da amana to me ake nufi da amana anan ma malamai sun faɗi kalmomi daban-daban amma duka kalmomin su in ka haɗe suna komawa ne duka akan abu ɗaya wasu ce amana anan ana nufin ɗa'a Allah ya bijirar wa da sama da ƙasa da duwar wasu cewa zan tura muku ayyuka idan kuka yi ɗa'a zan saka muku da aljanna idan ba ku yi da'a ba kuka bujire kuna da azaba zan azabtar da ku sai sama da ƙasa da duwatsu suka ce ya ubangiji ba za mu iya ba da haka suka ce amana ana ana nufin da'a da biyayya da haka yanzu yadda ake neman ɗan adam ya yi biyayya ya da'a ba a kira dutse a ce zo kai da'a ko a kirawo ƙasa ko a kira sama irin yadda ake kira ɗan adam a ce zo kai da'a zo kai kaza wasu ka ce abin da ake nufi da amana a cikin wannan aya shine farillai fara'i farillai abuwa na dole da Allah ya tura mana kamar sallah kamar azumi kamar yin zakka ga wanda yake da dukiya kamar zuwa aikin hajji ga wanda yake da iko kamar bin iyaye da abuwa na wajibai su ne amana to waɗannan abuwa da Allah zai tura na wajiban sai aka cewa sama da kasa da duwar wasu ga ayyuka ku zo ku ɗauka ku yi alkawari za ku bi in kun saba ga azaba in kuma kun yi daidai to kuna da jin kai da rahma da sakamako sai suka ce ba za mu iya ba fa amaina an ya billah saboda bijirar wanda aka yi bijirarwa ce ba ta dole ba ta zabi ce wasu suka fassara da amana abinda ake nufi da amana shine amana da ka sani ta kiyayewa tsakanin mutane wani ya dau abu nashi ya baka ya ce to kiyaye wannan amana ta ɗaukar nauyin zan kiyaye abin da aka ɗora min nauyin kiyayewa shi aka bijirarwa da sama da karfe suka ce a wasu suka ce abin da ake nufi da amana shi ne wankan janaba shi ake nufi da amana wasu suka ce abin da ake nufi da amana shi ne sallah da azumi da wankan janaba wasu malamai suka ce amana shi ne wannan attakaliku shar'iyya waɗannan nauye-nauye shari'a da shari'a ta ɗora mana bi sallah bi azumi wanda yake da hali yayin zakka wanda yake da dama da aikin haji tsarkake Allah tauhidi ta Allah da bauta bin iyaye karanta alqur'ani yi wa manzon Allah da'a duk waɗannan ayyuka da aka dora na ibada kaf sune amana to in ka dauki wannan magana ita ce tafi jamewa wankan janaba ma yana ciki shi ba umarni ne na Allah idan janaba mutum ta samu ta samu take wanka kaga wanda suka ce wankan janaba sun faɗi wani yanki ne na amana wanda suka ce amana tsakanin mutane su ma sun faɗi wani yanki na amana dan Allah ya ɗora mana mu kiyaye amana tsakanin da haka wanda suka ce a'a sallah su ma sun faɗi wani yanki na amana shi yasa magana mafi inganci ga mamiya amana a cikin wannan aya ana nufin dukkan wani abin da Allah ya ɗora wa bayi shi to wannan ayyuka na biyayya da da'a da Allah ya ɗora mana mu yi shi aka bijirwa sammai da kasai da duwatsu amma bijirarwa ce ba ta dole ba a nan wasu malamai na magana kamar ya bijirarwa sai kama alamatu shankidi ya yi ishara cikin addu'a bayan cewa waɗannan sammai da kasai da duwatsu kamar yadda ji muka faɗa suna da irada suna da nufi suna da abubuwa tsakaninsu da mahalicci suna suna tasbihi suna magana mu ne ba ma ji da haka kamar wannan zahiri ubangiji ya bijiro da wannan amana aka ce wa sama da ƙasa da duwar wasu to ga fa abin da za a halice ku ku yi in kun yi ga sakamako an yi shi ma'ana hakikatan ba majazi bane ba wai ana misaltawa bane a'a hakikatan an yi da waɗannan abubuwa amma kuma Allah ba yana nufin dole sai sun yi ba an bijira musu ne suna iya da dama su yi suna iya dama kuma su ba da hakuri shine fa abaina an yahmillah da suka ji abin da Allah ya faɗa suka ce abin ya mana nauyi mu ba za mu iya ba wa ashfaqna minha suka ji tsoron abu suka kiyaye abin suka cewa wannan abu ne ba za mu iya ba amma wa hamala al-insan dan adam da Allah ya yarda masa yace zai iya al-insan anan wasu malamai suka ce ana nufin annabi adam to annabi adam da ya dau nauyin wannan amana zai kiyaye to kuma duk ƴaƴansa ma wannan nauyin ya hau kansu domin alƙawari ne aka yi da mahaifinsu da haka mu ma ya hau kansu wasu ka ce shine abin da ake nufi wasu sun fassara wannan ayar da ayar da ke cikin suratul a'raf wa idza akhadha rabbuka min bani adama من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين da haka suka ce waccan aya cikin suratul ara Allah ya gaya mana cewa yayi alƙawari da 'ya'yan ɗan adam ka tuna lokacin da ubangijin ka ya rike alƙawari wa idza akhadha rabbuka min bani adam daga 'ya'yan adam min zuhurihim daga tsatsan su zurriyatahu ma'ana dukkan wannan zurriya da za a samu a duniya sai da Allah ya tattara yin alkawari da ita ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce kai ne ya Allah to wannan alkawari kowa ya zo da wannan alkawari shi sa manzo Allah ce duk wani abin haihuwa yuladu ala fitra ana haifarsa da wannan alkawari inda za a kyale yaran da aka haifa ko yarinyar da aka haifa ba tare da an karkatar da su ba zai tashi ne da wannan alkawari to amma iyaye su suke taka rawa manzo Allah ce ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi ba yahudi ko ta riwaya ko su mai da shi ba majusi amma da za a kyale shi to zai tafi da fitira da aka suka ce fitirar nan shine wannan alƙawari da yake tare da mutum kuma da an wa mutum magana sai ga abin ya dace dama da abin da aka halice shi akai to dan haka dan adam shi ya dauno yin wannan ya yadda cewa Allah zai wa Allah biyayya bai karbi takalif in yayi daidai an sanya shi aljanna in bai daidai ba a kai shi wuta ya yarda da wannan to kaga ashe ana ake nuna mana girma na abin da yake kan mutum abin ba karami bane dan amana kamar da muka ce ta a duk wani takali duk wani abin da Allah ya tura mana abin farko da malamai suke fara faɗa a babin amana shine kadai da Allah domin akwai amana tsakanin Allah da bayi tsakanin Allah da bawa menene amana da ke tsakanin Allah da bawa ya bauta wa Allah ba tare da ya hada Allah da wani ba don haka wannan amana ce tauhidi amana ne duk wanda ya bauta wa wani Allah ya ci amana duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta ya yi shirka ya ci amana shi ya sa mabi in kana neman maciyin amana na farko kafi domin ya ci amanar ubangijin da ya halicce shi ya yi halicce shi ya ba shi ji ya rene shi mai komai amma ya ɗauki haƙƙin Allah ya bai wani abu daban ko yana bauta rana ko dutse ko wani abu daban shi yasa shirka abu ne mai matuƙar haɗari kuma cin amana ne da duk wanda zai shirka ya haɗa Allah da wani wajen bauta ko wajen abin da yake na ibada wajibi ne akan mu tsarkake ibada mu wa Allah kaɗai duk abin da aka ce haƙƙi ne na Allah karka ba wani ɗan adam addu'a addu'a roƙo cikin abin da ba mai yi sai Allah Allah kaɗai ake wa yayin da muke daga hannu ya roki bawa wani abin da Allah ne kaɗai yake yi to ya ci amana kuma ya yi shirka dole sai mun kiyaye wannan haka nan abin da ya shafi ayyukan ibada ibada kamar sallah ya zama Allah kaɗai kake wa sallah azumi kana yi dan Allah ba dan wani ba ta nan za gane nisan shirka da irin waɗannan 'yan hakika da suka bada a ciki ka ji mutum ya ce shi sallar shi azumin shi zakkar shi ko mai nashi shehu ya kewa shehu ya kewa da aka ce sallah ta shehu na kewa kwanan nan ma na ga wani ya rubuta a facebook ya ce shi ba shi azumin shi ma shehu ya kewa kuma abubuwa ne da yake a rubuce a rubuce akwai akwai shehu nan da sun rubuta wannan a rubuce suna yaban shehunsu suna cewa shehunsu shine sallarsu shine azuminsu shine zakkarsu shine zamansu shine tashinsu shine tsayuwarsu shine ruhinsu shine komai nasu sun manta da kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to kaga nan gaba daya an sauke tauhidi ba magana tauhidi wani ana bayanin shirka sai wani ya dinga ganin kamar ba ba zai yi ba gashi nan bincike yanzu in ka je makabartun waɗanda ake cewa waliye ne sai ka samu wani a zaune ya sa kabari ga mutum shi yana roƙon na cikin kabarin wannan shirka ce shirka ce na cikin kabari duk yadda ya kai da kusanci ga Allah duk irin kusancin da ya kai ga Allah akwai aikin da ba zai iya yi ba na Allah ba zai iya baka rayuwa ba ba zai iya kashi ka ba ba zai iya azurta ka ba zai iya talauta ka ba baya jin kama lokacin da kake magana dan wanda ya mutu yana ji in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba zai ji ba jin sai Allah ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya ji in Allah bai ga dama baya ji da haka da shi da kake kira da falwayar da kabarwa a gobe duk dai ba abin da za su yi maka Allah kaɗai shi zai yi wannan to kaga wannan shirka ce kuma tana nan cikin mutane tana nan an kai ta shirka ta kai ga wasu kaga mutum zai tashi sallah in ya kabbara sallah ba sunan Allah zai kira ba sunan shi zai kira sunan shi zai kira in zai ruku sunan shi zai kira to kaga wannan kai matuƙa ne wajen cin amana ba ba shi yasa dole ne wa'azi akan tauhidi dole ne hatta tauhidi hatta shirkul alfaz akwai lafuzan da shirka ne ba sa fitar da mutum daga musulunci don ya faɗi su amma dole sai mutum ya san fike kan shi ana san duk wani aiki da za ka yi wani na aiki na Allah kada ka gwama shi da bawa kada ka haɗa bawa da Allah a cikin abin da yake wannan dole Allah maɗaukakin sarki ya zama shi kaɗai in za ka kawo bawa ya zama daga baya zai biyu kamar mashi'a kada ka zo ka ce ai in Allah ya ga dama ka ga dama shi din da ka haɗa shi da Allah a nan shirkul shirka ce ta lafaz ce in Allah ya ga dama sannan dan shi mashi'ar dan adam tana bin bayan ta Allah ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kada ka ce ai ba dan wani da Allah ba dan Allah da wani sun taimake da kai da din da ka kawo ka haɗa Allah da bawa da lafazin da ba a haɗawa sai ka ware ka ce ba dan Allah ya taimake da ba sannan ko ba dan Allah ya taimake ni ya ba wani dama kaga ka mai da lamarin zuwa ga Allah duka Allah ne da shi wannan da kai duka Allah ne ya taimake ku to irin wannan alfafin su ma suna nan dole sai an gyara maka to farkon abu na na amana tauhid tsarkake Allah sannan sauran ibadu su yi cikin sallah amana ce in kai sallah ba yadda manzon Allah ya koya ba baka kiyaye amana ba da haka wanda zai yi sallah bari bari ya tashi ya kiyaye amana azumi amana ne in mutum yana azumi bai kiyaye abin da Allah ya hana ba to bai kiyaye amana da Allah ya dora masa ba zakka da dukiya kai kada ka kai kada ka san me ka mallaka so ake ka kirga ka fidda haƙƙi na Allah ka bayar wanda zai fitar ya ajiye ki bayarwa bai bada amana ba kusan akwai wanda za su fidda zakkar amma zai ajiye ta a gida ko yin lissafi ya san kaza zakka ne sai ne dinga bada guntu guntu guntu guntu guntu a shekara yana bayarwa duk wani taimako na addini a ciki zai yi ba a yi wa Allah wayo zakka Allah ya faɗi iya waɗanda za a ba iya waɗannan da Allah ya ce a ba su za a ba in ka ɗauko ka kawo ka masallaci ba kai daidai ba ka ce ga zakka ta a gina masallaci ba kai daidai ba ko ka ɗauko ka ce a gina makaranta ba kai daidai ba Allah cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil wannan jinsi guda takwas to Allah ya ce ba fi sabilillahi kuma shine ma'anar jihadi jihadi ka ba da dukiyarka wajen sayan kayan jihadi wajen taimaka mujahidu amma kalmar fi sabilillah ba ta bude duk wani aiki na alkhairi ya shiga ciki ba dan haka ne me amfanin wala wadancan to wani sai ga ya fitta zakka ga fuqara din yanzu a nan masallaci da yawa da yawa daga cikin mu za su shiga cikin takwas din nan ka cire na gidan gidan bayi in aka ce fukara zai shiga ciki ce masaki ne zai shiga ciki mu'allafatu qulubuhum ma zai shiga ciki in ka ce fi sabilillah ibn sabil duk zai shiga ciki to amma wai duk da haka sai wani ya fita zakka kuma ya ce ya aji ya zai ga duk wanda Allah ya ce a ba ga sanan ko ina kuma wanda yake mallakar abincin kwana ɗaya biyu wata ɗaya duk fakiri har wanda zai mallaki abincin wata shida dan gidanka yanzu kana da abincin da zaka ci na wata shida fakiri ne kai miskini ne kai ya halatta a baka zakka ba abin da ya hana wanda ba wanda ba za a ba ba wanda ya mallaki abin da zai bayar nisabin zakka shi ma ya mallaka zai bayar to wannan amma dan mutum to yanzu mutane ne suke da abincin wata ɗaya a gida in an ce yanzu wanda yake da abincin wata ɗaya a gida ya ware a nan kaɗan ne za su ware to kaga ashe fukara din suna nan fili masakin din suna nan tuni to amma mutum wai sai ya fitar kuma ya ki bayarwa yana ɗigowa gutsu-gutsu yana yana ba an zo taimakon makabarta ya bayar an zo taimako har shekara ta kewayo to kaga wannan ba za ka yi wa Allah wayo ba baka kuma kiyaye amana ba yadda Allah ya ce ka bayar din nan gurin ka bayar ba ba haƙƙin ka bane ka bayar ko ka raba ba da yi in ka fitar ka raba wa mutane miskinai da bakirai ba da yi kuma ka ka dunkule ka ba wasu ba wasu ba sharadi bane su ka dunkule ka ba mutum daya ba sharadi bane dan an baka zakka a ce kai ma ana so wata shekara dole sai kai wani Allah bai rubuta zai bada zakka ba a rayuwar shi to kada a ce dole sai yayi a'a idan yanzu ya fitar da miliyan idan ya fi mutum goma da dubu ɗari ɗari ta yi ba wani dalilin za ce sai ya dunkule ya ba mutum daya in ma ya zama bukatan da yawa dubu hamsin hamsin hamsin hamsin ya ba ta tayi amma dai kada ya ajiye ta to zakka amana ce hajji amana ne kai aji yadda manzon Allah ya koyar kada ka je ka yi aikin hajji daga dama wani zai je aikin hajji duk inda ya ga dutse sai ya ji ya rafi shi sai ya dauka ana hawan kowane dutse ba zai tambaya aiki ba sai yadda ya ga dama shi ma bai kiyaye amana ba haka nan abin da ya shafi a biyayya ga iyaye iyayenka amana ne ƴaƴanka amana ne almajiranka amana ne Allah ya baka makotanka amana ne matanka amana ne duk waɗannan amana ne da haka duk wani nauyi da Allah ya dora maka amana ne to Allah ya gaya mana dan adam sai an ce amma innahu kana zaluman sai dai abin ta kai ce dan adam mai yawan zalunci jahulan mai yawan yin aikin da ba daidai bane anan malamai suka ce ana nufin dan adam din da bai rike wannan amana ba kuma wannan aya wasu malamai na kafa hujja da cewa asali dan adam asalin halittar dan adam shine yana dauke da nau'i da irin zalunci da jahilci me yake raba shi da wannan imani da karatu da tsoron Allah wa zulmu min shiyamin nufusi wa in tajid za'ifatin fali'iddatin la yuzlimu wai mutanabbi yana cewa shi zalunci dabi'a ce kare in ka samu wanda baya zalunci wani dalili da ya hana shi ko tsoron Allah ko tsoron wani ko bai samu dama ko ba zai iya ba amma asali ɗabi'a ce ta kamar son kai ne son kai ne alhawa kowa yana da shi amma me yake hana mutum ya hawa tsoron Allah in an kawo abu za ka ɗauka maimakon ka ɗau ka ɗau ka bar ɗan wanka ya ɗau me ya hana ka ɗau biyu tsoron Allah amma kowa yana da son kai to haka Allah ya faɗa mana ana sai ayar gaba sai ta nuna mana mutane sun kasu gida uku akwai wanda suka kiyaye amanan nan zahiri da baɗini su ne muminai akwai wanda suka kiyaye amana a zahiri amma a baɗini ba su kiyaye ta ba su ne munafukai akwai ko wanda ba su kiyaye amana ba zahiri da baɗini su ne mushrikai sai Allah ya ce ni yu'azzib Allahu al-munafiqin lamun dinnan lamun aqiba ce ma'ana wannan amanar da Allah ya baiwa dan adam dan adam kuma ya dauka to ƙarshen lamarin yadda abin zai kasance zai mutane za su kasu gida biyu a wajen Allah kaso uku ne mutanen amma a lahira biyu za su gida biyu za ka sassu ko dai waɗanda Allah zai wa azaba su ne munafikai da mushrikai ko kuma waɗanda Allah zai tuba ya fiya su ne mu'minai kun ga dama mun ce mutanen uku suka kasu akwai wanda sun kiyaye amanar zahiri da batini su ne mu'minai akwai wanda sun kiyaye ta a zahiri amma a batini ba su kiyaye ta su ne munafikai akwai wanda kuma sun kiyaye sun watsar da ita zahiri da batini su ne mushrikai to a lahira guda biyu azaba Allah zai musu guda ɗaya su ne Allah zai yafi mai karɓi tubansu ya saka musu to kai kokari ka zama cikin waɗanda Allah zai karɓi tubansu sai Allah ce bi yu'azzib Allahu al-munafiqin dan Allah ya azabta munafikai maza saboda me saboda rashin kiyaye waccan amana munafiki ya dau amana a zahiri dan su zo suna cewa mun yi imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma wa ma hum bi mu'minin za su zo ce sun yi imani amma a batini ba mummune ba ne a baki suna faɗa to wannan abin da suka faɗa a baki zahiri kenan to su ne munafukai to nan Allah ya ce to Allah zai azabtar da suna ra'a kiyama dan ba su kiyaye amanar a batini ba sun kiyaye ta a zahiri a zahiri za a ga suna sallah a zahiri za a ga suna aikin haji a zahiri suna kaza amma a batini ƙarya suke yi kamar yadda Allah ya faɗa to wannan munafukan maza da mata Allah zai musu azaba to kada ka zama cikin wannan ka kiyaye amana a zahiri amma a baki ne ƙarya ne kada ka zama haka sai na biyu wal mushrikat wal mushrikina da mushrikai maza mushrikai su ne kafirai masu hada Allah da wani masu yin shirka kun ga waɗannan sun tozarta amanan zahiran wa batina ba su kiyaye amana ba ta kowane yanayi a zahiri da ma shirka suke a batinin ma shirka suke yi to su ma wannan sun za su game da azaba ta Allah madaukakin sarki su ma anan sai aka yi maganar maza da mata al mushrikina wal mushrikat sannan sai aka kawo sunfi na uku su ne wa ya tuba Allahu alal mu'minina kuma Allah ya karɓi tuban mu'minai maza su ne wanda suke kiyaye amanan zahiri da batini wal mu'minati da mu'minai mata nan za mu ga duka kowane bangare an kama maza da mata dan a nuna maka hukuncin ɗaya ne hukuncin da Allah zai wa munafiki namiji shi za a yi wa munafika munafinci kuma ana magana a nan babban munafinci wanda yake raba mutum da addini akwai munafinci kanani wanda idan mutum ya yi shi zai zama kafiri wannan manzo Allah ya ga mana alamomin shi a hadisi yin zance ai karya cin amana idan an bashi amana ya ci idan an amince masa ya hinci idan ya alƙawari ya saba wannan munafinci ne karami mai yin shi ba kafiri bane babban munafinci shi shi a zuciya ne nifaq ne ya itiqadi a zuciyar shi bai yarda da musuluncin ba amma ba zai iya faɗa ba da haka zai zai zo yi sallah zai yi azumi amma in ya koma gefe kuma duk bai yarda da wannan abu ba yana yi ne ne dan kada a yake shi dan kada a azabtar da shi dan kada a kama shi to abinda Allah bai wa munafiki na mace shi bai wa munafika mace haka nan mushriki mai hada Allah da wani kafiri wanda shi zahiran da batinan duk kafircin yake kai da haka ba wata amana da ya kiyaye ba wata amana da yake ko da ka same shi a zahiri an bashi kaya ba zai ci ba arne ne kila in ka zo ka sai kaya ka bashi zai kiyaye ko kudin ka suka bada hannun shi zai baka to wannan yana da wani yanki ne daga cikin yankin amana wani yanki ne daga yankin amana amma hakikanin kuma amana ta gaskiya kololuwa amana bai da ita tunda yana shirka da Allah tunda ya hada Allah da wani tunda ya dauki wani Allah ya bashi matsayi na Allah to wannan su ne mushrikai sai kuma Allah ya ce muminai maza da muminai mata a babin sakamako ba bambanci tsakanin namiji da mace in namiji dai Allah zai samu lada da aljanna haka ma mace ita bi Allah za ta samu lada da aljanna sai Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ma'ana aka cike ayar da wannan sunaye guda biyu dan a sake jaddada cewa duk wanda ya tuba ya nemi gafara ya koma zuwa ga Allah to Allah mai yawan gafara ne mai jinkai shi sa aka cike ayar da wannan da haka a nan abin da ake so mutum sai ya kalla a wani babi yake a cikin wannan gidaje yaya shari'a addinin Allah yake a wurinka kafin ma a zo amana bayi da bayi ya amana ka tsakanin ka ga Allah shine ya addinin Allah yake a wurinka sai kuma tsakanin ka da bayi amana da Allah ya dora ma ta matarka ta ƴaƴanka ta ɗalibanka ta makotanka ta ƴan uwanka kowa yana da amana da ke kan shi daidai gwargwado kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi kan abin da aka ba shi kiwo sai dai na wani ya fi wani yawa wani wani ya fi na wani yawa amma kowa akwai gwargwadon amana da ke kan shi ubangiji allah ya taimake wajen sauke amana allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin bayan ka masu amana allah ka gafarta mana zurban mu allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya allah ka karɓi azumin mu Allah ka karɓi sallolinmu da muke yi Allah ka karɓi da'amu da biyayyarmu Allah ka yafe mana kurakuranmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk